إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahadin sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas tara na ku? tara ga wata na safar hijira shekara 441 wanda ya dace da takwas ga wata na goma shekara 2019 don sha Allah muna da cikin littafin na bulogar maram na hafi bin hajar sakalani yau za mu yi darasi na takwas a wannan littafi darasinmu na takwas insha Allah darasinmu na ƙarshe bayani da muka yi na magana ta hufi ba mu haɗu ba abinda yake warware shawa akan hufi abu uku suke warware shawa akan hufi ko sunseti ko mace safa ƙare lokacin da aka yanke maka na kwana da wuni daga shahawar harku ko kwana uku kwana da wuni a gida a bulagoro kwana uku to idan muddakin ta ƙare shi ne ƙare lokacin shahawa a kan shi haka samuwar janaba wani ya mun tambaya ba mun ƙare karatu da mun yi bayani cewa idan wankan janaba ya kama a kana samun janaba kuma ya zama dole ka tuɓe hufi ko soseti ka yi wanka na janaba kuma daga baya ka sa amma daga janaba ta zo dole a hudda hufi a yi wanka ko safa haka hudda hufin ka yi shafa kan hufi ka hudda shi to wanzu wannan hudda shi da kai ba ka iya shawa a kan shi sai kayi wata arwalla sabuwa kasa to illa ƙare muddi da aka ce ya iya bata shawa a kan shi idan kai kwana guda da wuni ko kwana uku shawa ce ba ka iya sabuwa a kan shi mazu misali a sallata azuhar na hawara shawa ta farko a kan shi sai wata ta kewayo lokaci ya kare amma wannan arwala da nake tare da ita ina iya sallah da ita a gaba wani lokaci in arwala ne ta warware na yi arwala ba na dama shawa akan wannan hufi ina yin yi kawa amma sallah ina iya sallah matuƙa da wannan arwala da na yi ko da lokacin ya kare ina da dama in yi sallah da wannan hufi da na sa ko da lokacin shawa kan shi ya kare an gane magana ko misali muna muku bayani shawar hufi ana fara lissayi ba daga farkon arwala ba na muku misali na sallar azur na ya arwala cikakka na sa hufi ina da wannan arwala ban yi ba arwala misali sai da magariba sallar magariba a sallar magariba ne magariba ta yi misali kare shidda misali eh ne arwala sabuwa da na zo kawa ina da hufi da nasa da arwala sai na in shawa ta farko akan wannan hufi to daga wannan shawa ta farko da nayi kina na fara sa hufi da azhar amma sai a sallar magariba mu kare shi da misali na fara shawa kan shi kenan za a yi lissafi daga kare shidda ban ta katar da kenan shidda ce in ta kewayo na cika kwana guda da wuni na ba azhar ba za da sai kun gane magana ko ana aiki da harkon shawa ba harkon sa hufi ba don harkon sa ba an sada aulata ban aiki ba kuma hufi ga na bebe cikin magana a harkon shawa da mai aulata rori na sake sabon sabon shawa daga shi ake da tayi kun misali kare shi da tayi na yi awa 24 kwana gaba da wuni to amma da magariba ta zo ina da alwala da ne kayan wani lokaci aka kasa ina izo ya sallar magariba har isha ma da ita matuƙa bilin sabuwar walla ba an gane ku lokacin ko ya wuce wannan arwalla kuma sabuwar ta zaro ba ina iya yin sallah ɗaya biyu ta kama inda da arwalla ta da na yi kafin wannan lokaci haka na yi arwalla na sa hufi na yi na hudda shi yanzu da na hudda hufi ai da arwalla na sa shi ko amma zai na hudda shi da na hudda shi ina da dama in yi sallah bayan na huda shi alwala ce sabuwa in ta zo ban ishawa a kan shi ban hina hina da kewa sallah in ta zo ne mun ishawa a kan shi amma sallah bayan na huda shi ina iya sallah da shi da kai da wannan alwala ne ko da bin shi na misali yanzu na zo ko musallaci in huda shi misali kufu ko ta kalmar huda shi ko su sai ta na huda ta alwala ta na zo ina iya sallah ko na huda shi na ba ku misali mutum ya arwala ya shafi kai mai gashi ne ba a wala ya gawon zami eh ya mai aski kolo to kaga ai shafa akan gashi ba kan kolo bai yi kaga zai salla ba a cewa ya saka shafa saman kolo to shi ma hukun haka ne in ko da na hudda shi wannan sal aulad da na ita ina iya salla da wannan arwala da na hudda shi eh dai wata ce in ta zo kuma eh an wala sabuwa ta haka shi ina wata an gane haka janaba da ta zo ina samun janaba nan dole maganin hufi ta kare ya na hudu hufi ko safa na yi wanka ta kwanin sake sabon sawa wannan shi ne bayanin da nan kara kan abin da ya wuce sai hadisin na yau farko inda ga hadisin ali ne ku wani ali bin abi talib radiyallahu anhu na qala kuntu rajulan mazza'an فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ البخاري وأن رواة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتي in wannan dan tambayi da muna ya kanshi kullum akwai abu da muka saba kanshi na sayyidina ali ya ce karama Allah wajahu ya shigo su da taunin ala sunna amma shige ne na shi'a suka shigo da shi yadda aka ce ma kowane sahabi abubakar umar usman ali radiyal anu shi ma ali radiyal anu ne sun kawo wannan kalmar don hihi ta ala kan sauran suka so kowa arsu masu kyau da magana karim allah wajahu kowa karim allah wajahu amma ba haka bai cikin ibara ta malaman sunna wajen sahabbai ko radiyal anu kowa alkowa ne ne haka ne sai magana kenan sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa kuntu rajulun mazza'an ni mutum ne ina yawan mazi kenan an sa abin sha'awa ta hudu mazi yace fa amartu al-miqdad an nas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alu hay nasa miqdad ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin hudu mazi nan wata ruwaya sai ka an ce sayyidina ali ne ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam duka maganar da take hasalin magana sai da na'ali shi ne asalin mai tambaya amma mikidar ganin iya cewa saboda kumya da mazala sirikina ne ina ramaɗe shi shi ya sa banna mai irin wani tambayar ta yi sa mikidar ya tambaya amma an yi tambaya aliyya nan ta rasulullahi mai matsayin mutum yau mazi amma ga mai tambaya a kusa sai lokaci ya dangana ma da tambaya dan alishi ne mai tambaya shi ne asalin tambaya amma baka shi ke tambaya da dai magana guda ce ya tambaya ta matsayin mutum mazda'an mana mai yawan hudda mazi dan sai yake cewa gida da kowa sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam faqal fihi alwudu yace akan mazi akwai arwalla mana wajibi idan mazi ya huta a sake arwalla kurin abin da ke so ka magana arwalla ta hau wanda ya hudda mazi ke muna cikin baban ko kuma tana cikin baban warware arwalla kenan hudda mazi iya daga cikin abin da yake sa arwalla ta warware mazi shine ruwa mai yaki da yake huta hori karamar sha'awa ta tunani ko wasa shine bai shi da kabri irin na mani kuma bai kaɗauwa irin na mani shine mazi akwai saudiya ɗaukar sa mutane na mas'ala ta wadi a cikin ana akwai mani akwai wadi akwai mazi akwai wutsari abinda ke huta da gaban ɗan adam namiji hammace ma kan san maka kenan shi mani kowa san da cewa wanka za a yi na janaba amma shi ma in ya huta da sha'awa mani kan huta daga jikin ɗan adam ba da sha'awa ba wani in sha bugu ma kai huda mani eh bugu sanda sha ko kutuwo sha ko da mani ya sha wuya ana samun haka nan ana abu ne da samu abu ne yawa kana in sha wuya kenan sai huda mani na sha'awa akwai abu da yake huda mani ba sha'awa ba kenan sai in na sha'awa ne ko kuma misali da rashin lahiya wannan ba mai wanka shi mani ɗan rashin lahiya ne ya wata da sha'awa haka shi wadi iya da kabri irin na mani ko mahimanin kabri shi wadi kabri gare shi ke mahimani mu kauri amma shi kuma ba a mai wanka amma yaya ake bambance mani da wadi shi wadi ba maganar sha'awa kuma yakan zo bayan ƙarshen mutsari matsala an samu su malamai da suna cewa bai wuta daga cikin namiji sai bayan shekara arba'in amma ba gaskiya ba haka wani kuskure ne tabbas iya wuta daga cikin dukkan namiji ba sai kwarshe ko shekara nan inda yan balaga ya wuta kana kenan duk abin da kaga ya hoto da wasu ka samu wahala kan sai ta wanka ka kai wani masala mace iya zuwa bayan wutsari ya ga wani ruwa mai kabri ya biyu to wannan sunan shi waje kenan ba a mai wanka yanda ake wanke wutsari haka ake wanke shi mun ga mu koda mun ka drama mun ne tunda ba shi a hudo shi ba kenan ba shi da wanka eh shi kuma zi ya hutawa lokacin sha'awa ta wasa tana ka karma shi karma sha'awa ya hutawa ba shi da kabri sai dai kun ga shi ba kaje hutawa sai dai kun ga shi ya hutu to wannan shi ma ba a mai wanka sai dai ana wankewa shi ma yanda ake wanke wutsari illa a wanke al'aura gaba daya kuma magana wanke al'aura wannan shine abin da yake hukuncin hotel mazi yin arwalla sai kuma ya ce wannan mutafakan alayhi ruwa ya ce wanda bukhari ya kawo musulmi ya kawo amma ya kace maka wa lafazin bukhari amma wani lafazin da ya ambato maka lafazin cikin sayar bukhari ne da malakan kawo ruwa ya ce rawul khamsa ko rawul mutafakan alayhi wannan malamai aka jero dun sun zo da hadisin amma wai ba cewa bai da karanta hadisin anan ko da lafazin ya zo a nan a cikin duk haka yake a'a matsalar ce da ake magana a cikinta irin wannan magana ta zo a hannun kaza kaza kaza amma ba dole bai zo lafazin daya shi to yace maka a wannan da muka karanta a nan wannan lafazin wala ne ke lafazin da karanta a nan lafazin bukhari ne iya wata tsarsa musulun ka ganshi lafazin ba haka ba amma dai magana ce ta mai yawan mazi ne zai arwallah zai in ya hutu سي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا أخرجه أحمد وضعفه البخاري عائشة رضي الله عنها تا كيتيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا سنبنتي wata daga cikin matan wata ruwan ce ita ce sai dai kinaya ya sambanci wata daga cikin matan shi kuma sun makaraji ila salatu ulama tawadda ya huta zuwa sallah ba tare ba da ya arwalla sabuwa wannan ruwaya ta imam ahmad mal bukhari ya rauna wannan ruwaya wannan dalili akwai dalilai wanda malamai suka rauna wannan ruwaya an ce akwai ibrahim taimi wanda shine dalilin shi aka asa imam bukhari ya rauna wannan ruwaya kuma da dama cikin malamai sun yi magana kan hadisin rufin ingancin shi shi yasa za ka da wuri da yawa ana kama gana rishin inganci amma duka karkashin wannan hanya ta ibrahim taimi makama albani rahimahullah ya kawo hadisin cikin ya bayani cikin sannan abu dauda ne haka ahmadu shakir cikin talikin da yawa akin da ya imam turmuzi ya yi bayani kwarai na hanyoyin hadisin iya da wasu hanyoyi banda wannan wanda wa'annan suka raunana hadisin dalilin wannan hanya wani malamai guda biyu sun yi aiki sun bincike masalolin hanyoyin hadisan kama albani rahimahullah ahmad shakir rahimahullah wani malaman sun yi hakikin tabbatar da wannan masalan hadisin iya da dangane kyakkyawa ya tabbata annabi ya yi wannan abu to malamai ke cewa wannan abu ne wanda shi ya kawo asalin sabanin malamai kan maganar shafan mace idan ka shahe mace arwalla ta warware ko bata warware ba ya kai malamai sun samu hanyoyi wajen uku daban-daban misali kamar imam shafi rahimahullah ibn azam ibn mas'ud ibn umar suna ga cewa kurin in dai ka taɓa shi mutukun ta warware san kurin da ka taɓa da kun ta warware haka yanzu daga abu hanifa ne su ibn abbas su tawo su hasan basari hasu a fabin abin raba su kuma suna ga cewa a tashar sabin taimiyya suna ga cewa a kurin taba jikin mace samson bai warwarewa wasu ce a in ka taba da sha'awa ne take war amma ba sha'awa ba ta warware ba kamar imam malik haka imam ahmad wannan asalin wannan su abin da ya kawo maganar asalin waccan aya Allah musu nisa lam tujidu makin nan ta cikin ma'ida aya ta shidda wannan mas'ala ta sa abdullahi bin umar abdullahi bin suna fasara wannan aya la muslim nisa da magana shawo mace mata habar al'umma abdullahi bin abbas ana tafsirin shi ya rikar da cikin sama gabata wannan aya ba ta nihi shafan mace kinaya ce na abbas ce allah ila kinaya wannan tana maganar jima'i ne allah muslim nisa aka magana ta yi maganta kenan kan wannan tafsirin ibn abbas ya ka kuma akwai ruwayoyin cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana sallah a ta cikin sai bukari aisha take cewa nan iya yana iya sallah idan a cikin daki na yake sallah a gaba a gaba na ina gaban shi tace idan zai sujada ce tace ga mazani birji da yutarwa sai bige ni man sai dungure kawata sai in janye kawata a nan yake ajiye goshin jikin kawata iya cikin sallah inda taɓa mace zai rawala zama zan ala iya sallah ya taɓa jikinta iya iya taɓa kawata iya taɓa iya ta busa kaga wancan ko da wancan hadisin su yi magana su komowa kan bai inganta ba wannan ka ya ishe mu hujja cewa taba jikin mace bai ruwa Allah haka bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take ta wata rana ta nemi shi da rasa shi a cikin daki ta buga ta buga sai take lalimi cikin duhu ta ce lokacin babu wutula ta ce san yi na samu kawai shi ina zai ga daunin da mace ya ba ya iya sallah iya masallaci sai cikin zango iya su jira iya cikin iya su jira cikin masallaci ta sha hau kawai shi to wannan ya kawo cewa kenan shafar jikin mace shafar mace wannan ya kawo hujjoji cewa bi a ce ya wurare a rolla haka kun da ka taba cikin mace babu wani abu shi yasa gaskiya kun ba haka kamar yadda ka cikin cikin wannan kasar na Abu Malik ya kawo ba a samu ba asara na wasu sahabbai wanda ya tabbatar da manzan sallama ya yi a nan wuri da yau an san inda mata suke da maza da a ce manzan Allah ya yi ce a wurin taurori an taɓa ta babu kana kowa ya hudu fahimta shi ne amma babu ruwa daga manzan sallama ya ce taurori kuma ga wannan wata ya kwatanta cewa ya taɓa taurori ba inda ma ce akwai ruwa manzan Allah ce an taɓa cikin da taurori ya samu matsala to babu abin da inganta kuma gashi abin da ya inganta iya sallar ya taɓa cikin mace ta taɓa nashi na fiya magana mai kari cewa matuƙa hatta shi kashe imam malik ai da ɗan sauƙi a kan sanin ta su shafiya ta sabin azam shi ya ce shi inda ta yi amurka ta inda sallar zata inda sallar zata ko wajen da ha a wani barci da shi wani bari mutum da ya ce maka nice ta ya gari ga magana ya gari ga magana ya ce idan ka daga taɓa cikin mace in ka yi nufi jin daɗi ka samu ko ka samu ba ta warware haka imam malik yace amma yace ko ka yace ko baka yi jin baka yi jin dadi ko baka samu jin dadin ba yace ba tarore ba to ka akwai dan dama dama akan masu yabin ka taba tarore to shine malama sun suke cewa to wai a wannan misala wannan ruwaya yaushe mutum zai sumbanci mata a ce babu babu sha'awa matar ka kuma so shi dai a takaice dai kurar fasala ce babu nasi sahi da zai ce ma kurar tawarwaran illa wa kullum muna magana irin wani ababe an ba sun wakana ba mutum ke cike su ba zai cikin sabanin kurin amma mutum ya baka na yi gaskiya akwai sauki kan abin gaskiya magana wani shi ne ce muku magana su magana masu tsaya kamar irin su ibn abbas su tawus ta kan labar ta aka bin abin ba ta shi islamin taimiyya suna kurin san ba ta wuri ba kurin hatta albani kan haka kiran wallah to sai ana ne za mu tashi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في وطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو, أو, أو, أو يجد ريان أخرجه مسلم أبو هريرة كبار لبارن كيا من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي idza wajada ahadukum fi batni shay idan ɗayan ku samu wani dan motsi a cikin cikin shi ya dan ƙara ya dan motsa fa ashkala alai abin ya dan rikice an ya kuwa akhalin shi amala shin wani abu ya huta ko ko bai huta ba irin karan cikin jan kur cikin dan motsa to idan ka samu irin wannan mushkila manzo Allah ke ce maka fa la khuja min masjid kakka wuta ga masallaci kakka wuta ga masallaci sai kawo sharɗin mutaka daga masallaci hatta ya samu a sautan sai ka ji ƙaran iska ko auji da ko ko ka samu mana auji da riyan ko ya samu tsami warin tusa kenan ko ƙaran iska ko tsaminta matuƙa ba ta yi ta ba ba ta ƙaranta ba kuma ta tsaminta ba kenan kakkauta ga masallaci kenan manzana sallallahu alaihi wasallam ya samu sharɗin huta daga masallaci ya kaji ɗayan biyu ƙara ko tsami an ce wannan mai yake karantar da mu iya ɗauke wata shubaha wadda cikin da tauye na cikin ziya mai ziya ya kawo magana cewa karkata su ta tuji roduwa karkara kukan ciki ce kukan ciki mai kara ce tana wani wajen tsarwar la hakan ya ziya ce wannan shi yasa kenan kwarku da kayan kwarku sai su ta warware to wannan amma idan ka ɗauko iziya ai tana da mai zaka tana mukaddama tana da ɗan taƙin nan zaka kasa ya sa haza da isu saka can ma ya sa wannan magana cewa daga ciki ya kara taurari ya ce magana ce mai rauni hatta shi a mai zai don zama zai wani domin duk zai tanan da tana da wannan ɗan baƙi saka kenan sun sa magana ce domin mai raunin ta babu nasu ta yi yanzu ya tafi da ciki ya kara taurari shi abin da ke mata a raunin suka ce ta wata wata ba kuma nan iya karantar da mu da aiki da yaƙi akwai matsala tana ita mata shahara tana da matsala tana da rauni cewa a shakku fil wudu wajib wudu shakka cikin arwallata a sa dole arwallata warware cewa da ka shakka arwallata warware sai matsala ce saboda me yake cewa ka'ida wadda take tauye malamin usulu take tabbatatta wanda mai sun tabbatar da ita a alaƙin lazil bishak alaƙin lazil bishak yaƙini ko kwanto bai turu yaƙini kana sanin fa sanin la yakun min hada shay'an bai wa ana magana kai yaki ne kawai Allah kuma shakka zo ture ki ne wannan kayyata zamanan na kenan kan haka wanda ya tabbatar da ya da aula ya da wallah kullum gogon zo sai ture ta me wannan yaki ne wannan yace wannan wannan hadisi jigo ne kan wannan hujja cewa ka adam ta ai ai ta fa ashkal alai kenan ka samu shakka ka samu rikici ta wata wata ba kenan dan wannan kokonto aka ce kaka wutar sallaka kaga wani ya dauke mana kumci da kayan shakka ko da shi kenan sai ta ce ta warware a har sai yaqini na tabbatar da na arwala za abin nake shakka an ya ko ta warware na iska wannan ƙara iska ce iska ce ba a sai ka ji tabbas nan kuma wai da aka ce sai ka ji iska ko ƙara shi ma ba sharadi bane me shar me shar me yake nema yaqini ayyakan yi baka ji ƙara ba amma kana mura da za a yi ka ce auni an ce hina tsari mata ta karta kenan ya kini ake so in dai ka ta wuta kuma shi kenan kari amma ka sami kini ya kan ka sami ya kini babu kara ba tsari baka ji kara ba kuma kana mura eh ba wani kago kuma ta wuta ya ce a kun yi sallata tunda ya ce yana tsari mutum ba a kasan ta wuta kenan abin da iko nema kuran shi dai ka same ya kini iska ta fita kan wannan cikin magabata ina ga Abdullah ibn Mubarak cikin malaman tabi ibn Mubarak nake cewa akan haka kenan abin da zai sa arwallarka ta warware idan kana da arwalla sai yaƙinin da za ka iya rantsuwa kan shi shi ya kai ce he ka iya misali na tabbatar na arwalla to ina nan nimi arwalla ne he na sami tabbatar zai iya rantsuwa kai kun ta warware amma ko ɗan shakka an ya kwa to ba ake da an ya ƙarƙashin wannan ruwa sai jigo magana cewa yaƙini bai korewa da shakka kina daga wanzu wacce magana bin cikin ka'ida ta usuliya ta magana da suka tafi da ka shakka ka kun da kaga kun cikin aure kawarware kaga kuma matsala kai saka mutum ya san da wuta daga wani mutum yana kida ga ya sai ka san da ai sau ya ga wuta ko shakka ce zamu ya ga wani abu sai ya je ya dawo to gaskiya kun balle maka a cikin sallah kurin za ta kakka huta sai ka ji ƙara ko ka ji wari wanda muna caji samun yaƙini ne ke nema na hutowar kenan iska wannan shi ne kenan magana kan warwarewa arwalla da shakka ba a kore ba a ture arwalla da shakka inda ka tabbatar da kai arwalla wurin ya ka arwalla ka har sai ka samu yaƙini nan an ce kuma ma misali yanzu mutum ya je ban ɗaki sai daga baya yake tunawa ni da na je na maɗaki na ya arwala ko bane ba kuma kai ba ka tabbatar da kawo ga maɗaki amma da shakka da kake yi ni da na hoto na ya arwala ko bane na arwala ba kake tukun babu arwala tun da ka tabbatar da kayan gata kayan hadasi amma ba ka tabbatar kana ka kwato to na kun ka kaka ka sallah ko ka tsaya ka saka sabo arwala ko kai sallah dan kana da yakinin hadasi amma ba ka yakinin tahara haka na kun ka yakinin tahara tana nan hadasi da ya zo kokonto bai ture ta na ta an gani sai wannan shi ne na ga sai hadisi na wantal bin ali radiyallahu anhu qala qala rajulun masastu zakari aw qala rajul aw qala الرجل يمس ذكره في صلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرج الخمسة وساوي بن هبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بفر فلقى بن علي رضي الله عنه في cewa wani mutum ya zo ya ce yawa na tambaya shin caye masastu zakari shi mutumin wannan tambayar da sai na shahi zakari na wana aurata na shahi zakari na al'aurata ko kuwa tambaya ce ke yi kici a rajul musu zakaru ya rasula me matsayin mutumin da ya taba zakarin shi shi dai masala ta shawa al'aura cikin kalmar da ya duka da ma'anarsa qur'ani to wannan abin da ya tambaya me matsayin mutumin da ya sa zakarin shi a cikin sallah yana shi ya kada a cikin sallah ma yace a alayil wudu iya da al'arwala ta hau kan shi an akwai masala na ga cikin littattafin su aka da sauran sa kawo magana ya zuwa ce falahul wudu'u fa'alayil wudu'u idan suka ce falahul wudu'u abu kaza da falo mana iya da arwala shi kenan kenan arwala tana nan aka ce alayil wudu'u suna min kenan arwala ta hau kan shi ya sabuwa ce mamacin falahu da alayil wanda ka ce da alahu da alai lahu au alai ya ce sai mun zara ya ce da ya tambaye ya rasu lawar wanda mutumin da ya shahaye zakarin shi a cikin sallah a alayar wudu arwallah ta haushi sai faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam la ne tambaya arwallah ta haushi aka ce a kinami ba ta haushi ba sai ce inna mahabbat atin minka ai al'auraka wata gaba ce daga cikin gabar jikinka me matsala kuma tunda jikinka ne ka taba ba magana ta makaranta nabi wannan ruwaya bukhari imam ahmad kawai da mutane da ya ce hamsa abu dawo nasa'i tirmidhi bin majah sun kawo ruwaya kuma ibn bana ce hadisin ya inganta kuma ibn madini ɗaya cikin malaman ga imam bukhari ali ibn madini ya ce wannan hadisin ya yi hadisin busura wanne ne hadisin busura shine za mu ji a gaba وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أستشهر في هذا الباب بصرة يا صفوان تكي manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man musta zakarin filata wata duk wanda ya shayi zakarin shi ya har wallah kurin yan tawarware kun yanzu a nan can ba ya ce gaba ya ce a wata wari babu gaba ce daga cin gabaka kuma shi ma hamsar sun kawo shi kuma yawatar musu ya inganta mara bukari ya ce shi ne mahi inganci kan wannan babi da wannan ne jigon saɓani na malamai magabata kan shawa al'aura wasu kamar mazabata abu hanifa da dama daga cikin sabai suna kan hadisin busara kurin da katar a yakon tawarori kurin tawarori kurin ba kai mana kai ba tawarori ba su a wajensu ya kace ma'aikata su irin su abuwa ba su a wajen zakurin don ma'aikata in ka taba ta ba ta warware ba a wajen abu hanifa da wasu da cikin sabai amma imam malikin imam shafi ibn hannun suka ce in dai ka taba kurin ta warware kurin ta sam ta warware kurin ko su ka a inda sha'awa ne wannan hadisan guda biyu su ne gama su yake da matsala wasu suka ɗauki wannan wasu suka ɗauki wannan na fitara don suna da yawa kurin kan cewa ta warware tun da ya ce kurin an taba aksha al'aura kurin sake arwala to wasu da na gama wannan ruwayoyi akan mas'ala da farko shi eh me ka ce abin da ibn madini sai ya ce kwanta wannan ruwa ta ta wannan inganci amma a gaskiya da malamai mai yawa mahiyan malamai wajen karhin ruwaya sai inganta da hadisin busara wannan na busara na tawarware sai ba shi kari a kanshi illa magana bukhari nan da ya ce a sau shafi hadar babu malamin hadisi ba ta da kan hadisi an aka kawo ruwaya ta hadisi sai su ce a sau shafi hadar babu muka ce hadar babu ba suna ana suna muna magana biyu ce akwai mas'ala ta tawarware akwai wadda ba ta warware ba shi ne magana bukhari ba tana cin karo da ruwa ya ta bada mace ibn madini ba shi ibn madini ya hada magana isnadin wancan ya wannan shi ibn bukhari ana iya maganar akan maganar warware wani alwala aka shi hay al'aura akan take magana ke da hadisin da yazo akan warware wani alwala aka shi al'aura wannan hadisin busura shine inganci ba iya magana ba akan wancan na alil battal na wanda yake inganci ba a kan wannan masala da hadar babu ko ta babu ne babun warwarewa arwalla aka sha aka sha aura kenan kan wa'annan hanyoyi hadisai guda biyu malamai ke samun sabani wajen shawa al'aura in aka taba aka sha al'aura ta warware ba ta warware ba kan wa'annan ruwayoyi ne kaman ina ga kaman shi kaman ana ga kaman albani ramallah haka sai su usaimin su suna kan hanyar cewa wayannan ruwaya guda biyu a gama su ya ce gaba ce daga cin gabanka ko ta inganta ruwaya kenan suna kan idan aka yi shahawa adata adi shahawa ba ta shahawa ko da aka shahawa ka hanka ka shahawa ba a ca tauro saboda me bambanci tun da ba wani sha'awa da kakon shawa ta ƙata da kurin kai suka tsaya kan wannan cewa in dai a tashi ƙasar ibn taimiyya haka yake kan shi na cewa ba ta warware ba in dai haka yana ƙasar taimiyya ma suna ga in dai ba su sha'awa komi a taɓa al'aura bai warware ba bai warware arwala in dai ba ni ya komi don ga irin wannan masaloli na irin wannan saɓani me yasa daga nan za ka sa kanka gangamin shawa to amma akan kuskure ba da gangan ba bayan waɗannan hujjoji sai ka ƙara ƙarfi da fatawa su ta tsawo su sai ibn jubair su malaman tabi'ai sai ibn hazam akan cewa daman Allah bai kawo wani al'umma akan kuskure kuma ka tsaye ka ƙara tsaye kan wannan kenan maganar cewa dangam kar ka taɓa amma akan kuskure ka taɓa zai ƙara dogara da waccan fatawa ta tsibirin jubair su ta wasu zai wasu malaman tabi'ai kan cewa inda kuskure ne kenan dama magana ba ba lahin komi kenan dai a takaice mutum da gangan kai ya taɓa amma in ya taɓa kai ce dai akwai maganganu guda biyu amma me muke cewa magana ce wanda gaskiya tana ke da ajima hatta ajima zama hadisin a hadisin guda biyu an kasa ture ko ne bai tuwa bangaren sanadi sai kun suke wannan suke wannan hada magana inda sha'awa ta baci makun har ka taba kun ba sha'awa ko bi shi kamar labarin sai min da suke kan ta shi zama taimiya kan cewa ba taurare ba inda babu sha babu niyyar komai a ranka Allah wa Allah illa dai wannan masa kullum amma in ya zo na abubuwan mutum kullum da gangan kakka shiga da wani sabanin in ba ya zo ba ya same ka dole sai وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه فدعفه أحمد وغيره wannan ruwa ta aisha abinda ke ba da labarin cewa kamar da aka ba da labarin cewa manzan sallar salama ya ce man asaba hukaiun wanda ya samu iya amai auru afin ko ya haɓu au ƙalasun ko gyatsa ta kwallahi ya zo maka wannan a ce gani aka ta gyamba mai gyamba kwallahi shi ne gyamba ba kwana da ba kwanan yi gyamba da abin da abin da ruwa da fito daga cikin ciki shi ba amai ba da ba duk ya zubo masu kurin ya canza ya tsami ko kamata ya yanzu kurin shi da kwanan yi kurin ruwa da fitowa daga cikin ciki ya hayo maka ya shigo bakin ka ba tare da amai ba amai ba da ba shi na kalar kenan kalkun shi ne amai wa'afun haɓo alasun kenan za mu ce gyambal ko kwarnayi au mazin ko mazi wannan shi suka same ka sai ce fadin sarif ka huta daga sallah ka je falatawadda ka yi arwalla sun da ibin da kuma ka yi gini akan wannan sallah ta ka misali ka yi sallah raka a biyu ka samu wannan sai ka je ka sake arwalla ka zo kuma ka gina akan raka a biyu sai ka kawo ta hudu ka ga raka a biyu misali an azar ce ko da asar sai ka san raka a ka biyu kuma amma ka ka yi magana na mutum wa inda abin ya tabbata ne akwai ba hadis na ɗin hadisan bai da jigo kuma ba akwai matsala yanzu aka ce mazi kana sallah ka je ban daki ka kama ruwa ka wanke ka dawo duk na sun sallah ko ne ka sallah ka tsara ko tsara ba to da mun ruwa ba ta da tushe ba ta inganci inda ta inganta za ka matsala ta zuwa ban daki a kama ruwa da a dawo ba gaskiya akwai matsala gaskiya to ba ta da inganci gaskiyar magana ruwayar kuma magana wajen magana mai kari a ruwallah an taurari ba magana cikin sallah ko ba ba jaban ɗaki ba yanzu na sallah ne iska kurin sai in je sake a ruwallah kuma ta gaba dasa ba dasa ba kuma maganar haɓo wannan a jumulce dai waɗannan ruwayoyi ba su da inganci wannan ruwaya duk da kanta ba ta da inganci balle mu sha wajen kan hujja kanta amma ababai da suke ciki irin amai irin haɓo irin wannan masatawa su wannan ba nassin da ya kawo sun bata sallah su mata rawar kai dan dan ya wuto ga abu ba magana kana iya goge a gaba in zai ko hago sai ka sa dama ka goge mun ka goge ka goge ba na matsala bace ba duk da mun san matsala ma ta magana da hudda jini cewa babu wani abu da ya zo cikakke na hudda jini jini da kyauta daga cikin adam iya bata sallah dan sahabbai suna sallah cikin jinin su ko na ciwon su ba ni kisa wani sahabi wanda iya sallah jinin iya zuba sai da kai kusan waduwa mai ta ita da dan wani ko a takaice dai maganar hudda hako ko abu bai bata balle ma ya bata arwala sallah ba ta maganar fara Allah su ko anan a wajen ma ya bata arwala a wajen su masu na aqidar hako iya bata arwala amma iya bata arwala wannan wata sallah ma da akwai aiki amma bai ba gamin amai da fata arwalla illa malamai na cewa yin ko da ka akwai alal istibab akwai ruwa ta ka yin amai yin arwalla akan amai in ka so akwai ruwa ta ka haka nan na maganar na maganar sake arwalla in ka so akan amai in ka so na ba dole bane ba to maganar mazi kuma an san dama shi kuma ya an ji an wanke kamar mutsari ne shi mazi za ta iya an ji an wanke wurin takaice dai wannan hadisin bai inganta ba kuma ababen da suke cikin shi ne kuma muna da duka magan mazi nasi daban yana mai zaman kai wanda ya bata rawar lagu kenan ba a yi mun kama wannan ba sai na ne وعن جابر بن سمره وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتودع منهم الغنم قال إن شئت قال أتودع منهم الإبل قال نعم أخرجه مسلم جابر بن سمرة يكبر اللبارن كيوا أنه صلى الله عليه وسلم ya ce a wani mutum ya zo yawa na tambaya a tawadda miliyomul ganin ya rasula zan yi arwalla in na ci naman kananan dabbobi mun ce alganan ku duk karamin dabba an ce karamar sau kala ce in shi in kaso kenan kana iya yi dan yin alaka amma ba laifi bane ba in kaso kana iya yi ya ce a tawadda miliyomul ibil zan yi arwalla in na ci naman raƙumi ya ce na'am ya ce yi a nan bai ce bayan kasu a ruwaya da abu dawo tun nan bai kata ba haka imam tun da ibn maja hadisi ya inganta kan wannan magana cewa tawadda'u min luhumil ibil wala tawadda'u min luhumil gana nasu ƙarya umarni ya zo cewa ku yi arwalla can nasa umarni ne tawadda wuce hulun ibil ku yi arwalla in kuka ce naman raƙumi amma ka ku yi arwalla ma nama ta hauku ba don kun ci naman ƙaramar dabba kan wannan ya zo mazhaba ta malikiya su kurin suke kan cewa ba magana warware arwalla don naman raƙumi ma gaskiya magana nasi ne sahihi ko ingantattu manzala ya yi wannan magana kurin a sake arwalla in an ci naman raƙumi wato ita ce mazaba ta ibn umar irin jabir irin su aka ce amur bin haka da irin shekaru ibn taimiyya ta gaskiyar magana nasi ne karara kurin annabi ya umarni a sake arwalla an an ci namu hakumi kurin haka yace ba wani makaka ba kanka hala kurin haka yace akwai mas'alar da ta shahara malmikin kata ta na ga abu malik cikin sarki suna ka mas'alar wata tatsuniya ko hikaya da yake cewa ai nan muhimman kan hikaya irin kamar cikin malakawa masu ganin cin zama da kuma biyar rawala ya ce baka mi ayin abin da ya sa ma aka kawo maganar cin naman raƙumi iya warware arwala abin da ya wakana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama iya cikin sahabbai sai ya ji tsamin iska ke an ji tsamin tusa an ci abinci an ci naman raƙumi ne an ƙare an ci liyafa raƙumi an ƙare sai ji tsamin tsami a cikin sahabbai wai don kada a sa wani kumiya kan wani ya je sake arwar aje ya ci yayi iska wannan kumiya ya ta sa annabi don ya ɓoye wannan mutumin ya ce ya kuyi arwalla in guji nama raɓin ko je sake arwalla shi ne asalin maganar ta sake arwalla ɗan an ci naman raƙumi yesu kenan kaga kur annabi yayi dare da sutura wani ne sai aka ce kowa ya saki arwala kenan amma ba magana bace ba ta saki arwala sai wani ce wannan tatsiliya ce ai ce zikaya ce mara asali bangaren sanadi amma haka take yawo a wajen irin wannan masu aqidar cewa ba ai ba wannan magana ba ita ma za ta ko ta ibi da ba ba ita kullu zikaya ce sun ce ba ta da asali bangaren sanadi amma tana tana yawo ana faɗinta a wajen masu wannan aƙida ta cewa wai ba ta warwarewa kudin nama da kumi kudin duk ɗaya ne wannan ma annabi yayi ne dan dan riya riya wani asiri wannan ba gaskiya bane gaskiyar magana kuma tusa ba duk da wani abu ne a wajen ba wajen kowa ba take damu an samu annabi sallama wanda wani ya cikin sabai ke cewa me yake kai dariya dariya me kake annabi ke mai wada wani ya ce me yake dariya kai ma kana yi haka annabi ce me yake dariya kai ma kai kai dariya me kake yi a da kuma mafa'al ɗin wani ya kawo ɗan wani dariya ka abin da ke me tusa koyin da ke ba wanda bai yanta illa ma ya kada kurin wa abin dariya ne ta kunci ta kunci kurin kurin kare bakin kurin don larura ce laruri ne kenan akan haka ɗan wa kenan a yanzu kaga a can da a yanzu mahausa gare mu ba nama ba za ka je kai ka yanka na kuma gaci ko a yanka a gidan ku a ci sai za ka yi a mahauta ka san nana ko ka san saniya ka san na karamar dabba an tsara ke mu a nan ka kenan irin wannan abun saboda taka tsantsan illa mu anan gaskiya mun je wa sa'an mu mu anan kan in dai to rana ne da amman ba a ci sai ba a zauna kada ba a kai sal a zauna da ya ko mutum zai a zauna har ya zabi bi karaba taurawa da ba a ga da ya a ce kai a zauna har a ta taurawa ba kai da baka yi ba ka da kake sallah kake ci abuja rana ka ka ba sallah da yawa nan shi guda ban da dare he ba isha da kici ka gani su suka cin tuwa can da cin tuwa ake ya ci tuwa ake sha su a can da sai bayan magariba aka ci abinci an ta abin mutu daga ba a wutuwa isha su da su can da aka suke su da muna muna su a zama matsala da yawa illa kuna saboda taka tsantsan kurin ka ci nama za ka yi sallah kuma sake a wallafar shi ne lahiya kawai sai zama shi wani gamin amma wata ba ka je wani sai ɓoye maka ya ce wani saniya ne ka ce da ya ƙafi da aka rasa da ta wani ne shi nama da kuma yake so ka zama anan al'adar ba su gama da kuma sai ma wuce ka ajiye a zai daga sai ce yi nama da kuma ne can saniya ne canin da kuma su ta mai gida shi ne ca shi boye mishi da gaske da ya kuma ya gane da gaske nama da kuma ne amma ya san ba ta yi shi ya ce nama da kuma ca a saniya ne ta canin da kuma su ta mai gida shi ne gasa to muna al'adar mu boye ba a san nama da kuma shi kawai a likitance a lahiyance ya kuna malariya na mulagumi na mana ya kuna malariya lahiyar ce eh shi ya ci ta ce yan lahiya na mai ya na musa da lahiya amma mu ana aya ban ta ci kunun to a takaice ne muna magana kurin mutum in ya ci nama kurin tun da bai sani ba inda bai tabbatar da wani nama na karamin dabba ne ba in ya shakka bai yi kini ba kurin sake arwallah shi ya lahiya kuma ba wani magana kurin ka'ida ce haka annabi cikin a sake arwalla ke sai ga maka nan namu al'aqumi iya cikin abin da ke warware arwalla an ce so a sake arwalla kun sai manahu sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan falyaghtasil ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ghasala maitan falaktatil wanda yayi wanke mamaci shi ma ya wanka wa man hamala wanda ya dauki mamaci kawa kenan fala tawadda yayi arwalla wa qala ahmad la yasir fi hadal babu shay'un imam ahmad yace kan wannan mas'ala babu abin da ya inganta a wajen shi me yake nihi kan maganar wanka dan wanke mamaci yace ba abin da ya inganta amma gaskiya ruwaya tana da hanyoyi da dama wanda tana da dangane kyakkyawa illa mene maganar kamar albani cikin da kada a wannan littafi na akamu da albayan cikin akamun janazi ya kawo na ruwayoyin sai ya kawo ta akan alal istibab sura ko ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ala ahadikum zaka sallama yato an kasir ruwa da annabi ya cewa babu wani abu da ya hau ɗayan ku in ya wanke mamaci ya wanka ta mamaci bai matsayin na jasa takaice dai wannan ruwa ta tabbata amma wanka ne na mustahabbi da a can cikin akamun janazi ya karo wa yadda cikin sabbin sana cewa muna wankan mamaci a cikin wani iya wanka wani bai wani a wani bai a wanda sai ta kenan gangama irin waɗannan ruwayoyi hanyoyin irin wannan hadisai masu kawo ana wanka da masu kawo ba a yi wankan ba hada ruwayoyin ganin ko da kyakkyawar hanya ce hada maganar yake baka hukunci kamar haka kenan wanke mamaci in ka wanka in ka wanke gawa mustahabbi ne kai wanka amma ba dole bane haka idan ka dauki gawa mustahabbi ne kai arwala amma ba dole bane da haka yawo kan cikin sahabbai suna yi wasu yi wankan wasu bisa wankan kuma can ga wata ruwa ya kama magana cewa ba ba wani matsala don kawai kima mace ce kai kai wanka ire da wani kisa kenan alal istibab ne annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi wani abu don halitti ba dan ba dan kace ga ai abu amma ga abin da yake kenan a takaice babu wani matsala ruwa ya tana da mazamana kanta wanda ya dauki wanke mamaci ya wanka amma wankan ba dole ba amma ana iya yi in kana dama kana iya yi haka idan ka dauki gawa ka sake alwala sai tunani وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه قال أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان ومعلول cewa me yake cewa maganar abdullahi bin abubakar ke cewa annabi sallallahu alaihi cikin littafin da almanzan ya aika wa amr bin hazam a cikin takarda annabi ya ce mishi Allah ya masa alquran illa tahirun kan wanda ya shahi alqurani sai tsarkakakke to wannan ruwaya ya kawo illarsa a nan ganin cewa ruwayar tana da maganganu a kanta to amma a gaskiyar magana hadisi iya da hanyoyi duk da wasu na ga illar shi dalilin wasu dalilai amma hadisi yana da gindin zama nan kalkashin wannan kamar albayan cikin samarun minna haka ramun sana'an cikin sublu salam haka ibn hazam cikin muhalla ƙarƙashin irin waɗannan ruwayoyi na maganar shawar alƙur'ani da arwallah su ce gaskiyar magana wannan don ya ce kan shayar ƙwan hitahir ha yanzu wannan babu nasi cewa arwallah ce don me yin jigon magana na magana innau la ƙur'anun karimun fi kitabin makanun la masu ilal mutahurun jigon abin da gane taso an ci innahu shi wani ƙur'an da ƙur'an abin karanta wani fi kitab ga cikin wani tayi tsararre wani da tayi tsararre don mafus sai aka ce la wasu hu ma mai shawaki inda da mutaru himar tsarki to nan da an ce shi ƙur'anin abin ƙur'ani ne abin karanta cikin tayi tsararre ba mai shawaki la wasu hu damiri a ƙa'ida ta loga ta larabci in ba wata ƙarina yin shi da aka da masu suke cewa damiri iya komawa wanda aka ambata na kusa misali da isa da zaidu sun shigo he na bige shi isa da zaidu sun shigo he na bige shi wani na bige a ciki ya ce waye a ƙarshe ƙaƙa da larabci ya ce waye a ƙarshe ya ce zaidu tun shi na ƙarshe da isa da zaidu sun shigo he na bige shi a ce sai a ɗauki na ƙarshen shi na bige alƙaida ta ta larabci sai dai yana kun dalilin da ya kawo ba zai bane ba amma ka'ida kun kai ma gaban labari kun gaban labari a larabci da wani wasu ne kaza haɗe kuwa da ƙasar ke don kan wannan ka'ida ta larabci an ce shi littafi ne saman me fi kitabin makalula masu hu wala masu kenan dole mafus shi ne shi su kuma karama kenan shi ne mala'iku bus tabawa ba maka shi ne kai ba mai taba shi ya mala'iku kenan sai shi ka gare shi amma ba ana ne yin ƙur'ani ba ne ba damirin mai ƙayin magana wannan aya ba aka hujja da kan shahar ƙur'ani don damirin iya ko mamara mai ƙari iya ko ana ne don mafu don shi da malaku su kusan shi wani bai kai gare shi in ba malaku ba ba mai kai gare shi amma ga ƙur'ani ko ya taɓa shi yadda a ce kai haramun ne ka za taɓa ko amma ko iya iya kai iya taɓa shi ya ɗaukar ya taɓa shi yadda a ce yan misali kawuri ne to wannan magana ta kawo tun da ban mu doga kan wani aya wani aya akwai wata rubuta akwai wani mutum zai sun da ce ba ka hujja kanta to kenan aka komo baya bangaren sunna an ce duk ruwayar da ta kawo hadisi da ya kawo ba a taba qur'ani sai da arwalla babu ɗaya mai inganci a wajen malaman hadisi da wanda bai da illa ta hadisi da ya kawo ya kawo qur'ani karar ayiri ya ka samu wata illa a wajen malaman hadisi akan shi ba wanda ke sayari ya karara to wannan to illa ce wannan da ya ce ɗahin shi ta yace to suka ce mu ɗauka ma wai wancan saɓanin na ƙa'ida a bar shi ana ne ƙura'in ne za ta ila mutaharu su ya mutaharu mutaharu iya ɗaukar tsarki da musulmi zo kawo iya ɗaukar tsarki daga janaba iya ɗaukar ba iya ɗaukar mana ba kaɗai magana a wallah ba wancan mu ajiye wancan ƙa'ida kurin ba mu sawa shi mu tsarki su ɗaukar ƙura'in ne su zo mu tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma najis ke tsarin ne alibi mun ne tsarin ne musal abu hurairah radiyallahu anhu ya zo tare da manzo Allah cikin gari suna tayya sai suka gama da manzo Allah cikin gari ana tayya sai manzo Allah ya ga abu hurairah ya bace bena daga wani gamu yace abu hurairah ya aka yi muna tare da kai ya ka bace yace ya rasulullah wallahi ina na zo da janaba ne tare da ku ina kyamar zama da janaba a cikin sai na dan na tsere na je da wanka yace abu hurairah alhamdulillah mun mun bai zama da jika kuma mun tayir ne kina ka ce tayir kuma kuma ta Allah ta da mun shigo da cikin ko ina mun shigo da cikin Allah ce mushrike kai mushrike shi ne najasa kin mun mun tsahir ne yace ka zuci anan iya doka da aka ce ba misali wa zai matsaki kai masu imani mutaro iya doka tsarki na imani kuma ta tahara iya doka tahara daga janaba kake shi ma nan da kake dan babu dogara ta wannan ko da ana ne wancan qur'ani ake ni a ce ai hida alwallah muna magana cewa lati karna aula babu shi karar wanda inganta kan wannan dai kenan kan wannan illa tsahir kun ji aka mai tsarki tsarki a dukkan kowane a kawar da bayan da muka yi kan wannan masa isa malamai da kan kawo ibn hazan cikin muhalla haka imam sa'adun cikin shukur salam shirin bulugul maram haka albanin cikin tawar minna hatta shi ka ibn taymiya cikin afatawa sun ka irin mangaru ce gaskiyar magana babu nasi sarihi karara nace shawa alqur'ani he da alwallah don haka abinda jamhur ke cewa inda janaba wannan magana jamhur ce ka a taba inda janaba amma da rashin arwalla ba abubuwan da bai matsayin illa ga ɗan adam hata wancan sun ce da sun ce kama da bada haka sun ce hata shi masana'ani ta suka yi baratul asaliya mai baratul asaliya tun da a tushe ba mu da wata madogara kwakwaran wata ke hadisi tarihi zahiri da ya ce tawaro ne za mu tsaya kurin nan sai mun samu abin da zokar ya ce ta warware ya ce ce da wannan ta kenan da sai haka akwai haka haka akwai sauki ga masu karatun qur'ani dan dai ba alwala gaskiya babu wata illa ko aibu ta ma alqur'ani illa dake da matsala wajen jamhur mai janaba ko mai haila wannan shine yake da maganu shi kanci akwai tsakanin kanshi hatta da janabai ko haila sun suna ga babu tunda babu nan tarihi amma jamhur saboda kubutar ba ta asaliya sun ce ka a taba mai haila mai janaba ka taba alkur'ani sai ta yi tsarki ko ta yi tsarki amma matsa'alar karatu a karanta iya da sauki a taga mai haila ta akwai ruwa na gata cikin sula bukari babu na magana aisha rajin ana kan annabi a kan ji babu wanda wannan cikin fatawar bari ya kama matsa'alar cewa maganar aisha ga abdullahi bin abbas in dai kira'a ce ta karanta ta karanta alqur'ani tana karanta shi fiqh imam bukhari tana iya karatu karantawa tana iya da ka kana karanta da ka amma doka ne shine wajen jamhur suka ce ka a taba wannan shine maganu kan wannan mas'ala ta doka alqur'ani kenan dai gaskiyar magana kurin dan abin kullun abin da yi dan da arwala ka doka shi yayin girma kuma ya shiga wani hadi baka arwalai to baka da wani wani mai kai da ce baka taba ba gaskiya dai dan baka arwalai ta kama ka taba kana tabawa amma mai janaba da mai haila wannan sa kauce akan maganar jamhur shi ya kubuta daga shiga cikin sabani amma aka kira'a wannan ana iya karantawa na aka ba lahi bane ba dan shi magana ka abin abin daban ba dukan shi bane haka ba gashi wani suna magana akan lokan akan magana lokan qur'ani a cikin salula na kan na yawan tambaye qur'ani akwai salula cikin kai akwai salula cikin qur'ani ko kira qur'ani ko qur'ani a rubuce ya doka wannan salula ana yawan tambaye amma don sai mun tambaye ne tambaye shi to ala ramma hafizun qur'ani ya shiga ban daki yace a ha da da ya ce mata hafizun qur'ani ala ramma qur'ani ya kai ya hausa nan ga eh malam tabbaka da ba da amsa dole hawa ta me yasa ai qur'ani memory ce wannan salula abu ne a cikin memory qur'ani akan shi ne ki amma kada ba ko qur'ani ba kuma kada qur'ani ai bai zama ƙwararri ya karanta wani bai zama ƙwararri ya an karanta ka zama ƙwararri kidan haka salula inda za ka ɗauka salula ka buɗe ta a cikin babu ƙwararri ba ka buɗe ko kan kuma ƙwararri ka buɗe ba ka yi karanta wa ƙwararri wani ilimi ne ɗan lokacin da ka saka ta abin da ke gabuwa sai ba ka yi cikin ko ba ka sautin amma ka buɗe ba ka samu ƙwararri ciki kenan sai an buɗe ya an karanta ne yanda salula babu laifi ka hau salon gada salula da ƙwararri kamar da alaran ma zai hau salon gada ƙwararri sai dai in ya karanta ya laifi kai ba salula an ta bude zai kira aka lai ko ka bude fashi qur'ani ka bude ka lai amma salula a riye a mace dan da qur'ani ka hauka ka hauka nan gaba ne komi dan bai sunan qur'ani a lokacin nan sai yana halar ma ya karanta ita ma ta karanta ko an bude fashi ina wata an gane magana wannan shine abu ne yake da qur'ani yawan tambaya kan haka nan kuna ne dai in abu ne a rubuce ina ga lokaci yayi Allah kan fito Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh